نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا أكو فوتن ذو الحجة jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 20 daidai ga watan biyar shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulughul maram min adillatil ahkam muna cikin babul birri was sila haka ne ko mun kare shi ba bana ne za mu tashi to malayin cewa na abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan amr dan al-as Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi zira da aminci Allah su kara tabbata gare shi qala yace ridallahi yardan Allah subhanahu wataala fi ridal walidaini tana nan cikin yardan uwaye guda biyu wa sakhatullahi fushin Allah ta'ala fi sakhatil walidaini yana cikin fushin uwaye guda biyu akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa sahahu ibn hibban wal hakim ibn hibban da al-imam al-hakim suka ce hadisi ne ingantacce hadisi wato a cikin shi akwai abin da yake nuni akan wajabcin wato yardar da uwaye da ya yardar da iyayen shi ya abin da za su yarda da shi su farin ciki su yi alfahari da shi su amince da shi zaki mai addu'a mai kyau sannan kuma hadisi yana nuna mana haramcin fata masa rai fusata su yi ba su cikin ɓacin rai game da kai har su yi fushi da kai har su tsine ma albarka ko har su ce ba ruwansu da kai ko sun mera ka zakka saboda duk wanda ya samu yardan uwaye matakar dai ba sabon Allah ciki to ya samu yardan Allah duk wanda ya samu fushin uwaye matakar dai ba sabon Allah bane saboda shi ne yasa suka yi fushi ba abin ba sabon Allah bane to duk wanda ya bata masa rai to zai game da fushin Allah ka baranta musu rai ka samu yarda Allah ka bata musu rai ka samu fushin Allah muna ganewa ko to saura kenan wannan hadisi yana nuna cewa ana gabatar da yarda iyaye akan dukkan abin da yake farilla ne ma amma farilla na kifaya to ana gabatar da wato hakkin uwaye da neman yardarsu akan duk wata ibada da farilla ce amma farilla ta kifaya wadda in wani ya ya dauke maka amma biyayya gare sa wanda zai dauke maka kamar yadda can baya mun karanta wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin jihadi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma iyayenka na dare yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kaje ka yi ta wahala a cikin su ba sai ka ta wurin jihadi ba kaga jihadi wajibi ne farilla ne daga cikin farillan da Allah ya wajabta mu amma ya ci karo da wato biyayya ga uwaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da biyayya ga uwaye akan ta wurin jihadi kuma wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa daga ƙasar Yaman zuwa Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai akwai iyalin kaka can Yaman inda ka baro yace ma nabi sallallahu alaihi wasallam uwaye na guda biyu manzala yace sun muka izini ka ka hijira yace ma annabi a manzala yace to ka koma ka nemi izinin su idan sun maka izini to shikenan ka yi hijira in ba su maka ba to ka tsaya ka kyautata musu kaga wannan dai yana nuna wato mahimmancin kyautata ma uwaye da gyara masu haka ba dukkan abin da ma ba jihadi ba farilla ne amma na kifaya in wani ya ya dauke ma wani to ana gabatar da hakkin uwaye akan akan me akan wannan abin yawa sallah ce ba a gabatar da hakkin iyaye ta farilla yawa da iyayenka na da bukatar wani aiki gare ka ga kiyamul lil an tada tahajjud ga aiki ba wanda zai masa in ba kai ba sai da Allah ka tsaya ka musu wannan aiki ka ce a ni masallaci zan ana sallan zan tsaya muku aiki to da ka saba ma Allah saboda mi saboda kiyamul lil ba dole bace amma kyautata musu dole ne yardar da su dole ne muna fahimta ko yawwa ko wurin wa'azi ana wa'azi ungo ga aiki da za ka ma iyaye ba mai masu in ba kai ba suka ce ka tsaya ka masu wannan aikin kuma aikin sai ya ɗauki lokaci har sai an ƙara wa'azin ma ba ba ka ƙara aikin ba to za ka samu ladar da za ka samu sai ta yi wadda ka samu wurin wa'azi saboda haka sai ka tsaya ka yi masa aiki ka yi zaman ka Allah ya samu dace da haka dai wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin wato neman yardan uwaye da yin abin da zai sa su yarda su yi farin ciki su yi alfahari da ɗansu. Irin abin da wato har yanzu ‘yan shekarun nan ci ba yake ta yi kawai. Kyautata ma iyaye da neman yarda su da faranta masu rai da kama masu ragewa yake ta cikin cikin al'umma. Da haka dole ne mu tashi wato da kyautata ma iyayenmu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mana mu yi musu to kammare na wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sanya mu masu mu kyautata masu to kan mu yarda mu ja baya saboda uwaye dukkan su kyautata masu haƙi malamai suka ce da haƙƙin uwa da na uba za su ci karo uwa na so uba na so wa za a gabatarwa sai a gabatar da hakkin uwa kan hakkin uba kuma ita uwa tana da hakki akan ɗa hakki uku sannan uba ba ba ci kakka mashi ba in sun ci karo in kuma na iya makuwa sai ka mata shi maka mashi amma in sai guda za ama to ita za a gabatarwa kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin alkurani ma ita ya gabatar da ita bayan ya ce a kyauta ta mun sai nuna cewa ita ta sha wahala hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyar shi ta doki cikin shi rauni akan rauni wa hamluhu wa fisaluhu 30 shara saboda haka kenan ta sha wahalar daukar cikin shi da kuma yayin shi wata 30 hamalatuhu ummuhu qurhan ala aw wa batuhu qurha ka gani ta sha wahala ta doke shi da kyar kuma ta ajiye shi da kyar tare da cewa su bi suka da suka wato sa Allah subhanahu wataala ya basu shi amma wayan shan wahala to kaga Allah ta'ala bai wadu wahala uba ba ba wai bai sha wahala ba shi ma ya sha wahala saboda shi ke dawaine uwai da cinta da shanta da abin da take so da wanda ba ta so daina kiyaye mata haka yi shi kuma shi ya sai rabu shi ya ci da su da cidawar shi take samu abin da suke ba dan nono kaga akwai walalin shi da yawa amma saboda nata sun yi wahala sai Allah ta'ala ya fara bi ya fara gabatar da su ya faɗe su ma bai faɗi na uba ba yawwa to da haka kenan ubangiji Allah subhanahu wataala yana nuna cewa dukkan su ana kyautata musu a kyautata ma uwa a kyautata ma uba waɗansu suna haɗawa su yi biyayya ga Allah waɗansu kuma suna saban Allah duk wanda ya ba uwa ya hana uba to ya saba ma Allah domin Allah cewa a basu kai ba su ma har dangin su cewa Allah cewa ba har dangin su ma ƴan uwan su ƴan uwan uwa da nawa ba Allah cewa in kana da ka ba su in dai kai karhin abu in dai kana da hali ki kyauta ta musu to ballanta na mahaifinka wani sai banza da mahaifin shi saboda wani dalili daga cikin dalilai waɗanda waɗannan ba dalilai bane duk abin da ya maka mahaifinka ne idan baka yabe ma mahaifinka laifin da ya ma ba kana karami ka girma ka gaya mana wane ne zai ma laifi ka yabe mishi ba ka da kamashi shi dai ne babanka shi ake kiran ka da sunan shi ko ba haka ba Allah ya ce wa dawo ya bai ku kira su da sunan uwayensu huwa aqsatu inda Allah shi ya ba adalci a wurin Allah fa illam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum in ba ku san uwayensu maza ba in ba ku san su ba to Allah ta'ala ya ce yan uwanku ne na addini kuma wato bayan ku ne da kuka yanta kaji amma ba haka ba wato kyautata masa ake gaba ɗayansu sai dai haƙƙin uwa yana gaba da da naɗa haka in ba su nan akwai kakanni idan suka mutu suka bar uwayensu su kakanninka kenan to su ma za ka kyautata musu malamai suka ce to idan haƙƙin kakanni ya haɗu da kuma ‘yan uwanka waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya su sun tafi ba su nan amma sun bar uwayensu kakanninka kenan kuma sun bar ɗiyansu ‘yan uwanka. To da kaka da ɗan uwa, wane ne haƙƙin shi ya ƙarfi? Idan abin ba za a iya ma kowa ba sai dai guda, kaka kaɗai za a ma ko ɗan uwa, to wa ya kamata a gabatar? Abokinka ko ɗan uwanka, kaka aboki ne, amma yanzu ya tsaya matsayin? matsayin uba yake to za a ba shi za a ba kyala dan uwa ko ko dan uwa ke ba na'am waye kusa da kai dan uwa sai kaka kusa ko kaji wasu suna ganin a fara ba kaka ɗan uwa su haƙura wasu kuma suna ganin a ba ɗan uwa kaka ya haƙura in kuma akwai damar da a kyautata musu ya kyautata musu gaba ɗaya Allah ya samu dace Malam ya ce wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga annabi tsira da aminci Allah su kada tabbata a gare shi lalle ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rance da Allah wanda rai na yake ga hannun shi wannan dai daga cikin salo salo ne na rantso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana yana yawan cewa wallazi nafsi bi yadihi na rance da Allah wanda rai na yake ga hannun shi wannan yana nuna Allah subhanahu wataala yana da hannun da ya dace da girman shi ba irin hannun mu bane hannu ne wanda ya dace da girman Allah domin shi Allah komai nashi ko da ka ji sunan shi yayi kama da na halitta shi to ba iri ɗaya bane suna ne kawai amma yanda muna ji Allah yana ji amma kaga jin ba iri ɗaya bane muna gani Allah yana gani Allah ya tabbatar da cewa shi sami'un basir ne kuma yace mu wa faj'alnahu sami'an basira a gani mun san ya shi mai gani mai ji amma jin da gani ya ba iri ɗaya bane Allah ya ce muna da karfi الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة Allah ya sanya ku masu rauni bayan rauni sai ya sanya ku masu tsayi kaga karhin ba irin na Allah bane shi Allah ya fi karfin kowa kai kuma baka yi karhin kowa ba in ka yi karhin wannan ka yi karhin wannan aka ta zanuwa da an zo ga wani shikenan ya yi karhin ka awwa to haka Allah yana da hannun da ya dace da girman shi la yu'minu 'abdun babu wani bawa da zai yin imani hatta yuhibba li jarihi sai ya so ga makwabcin shi ma yuhibbu li nafsihi irin abin da yake so maka shi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a wata riwaya ta muslim ya zo da shakku li jarihi aw li akhihi muna ganewa ko yawwa cikin bukhari kuma ya zo da li akhihi kamar yadda aka yi sani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hadisi yana yin nuni akan girman haƙƙin makwabci da kuma girman haƙƙin mi dan uwa tunda dai ya zo da mi ya zo da lafazin guda biyu ya zo da lafazin dan uwa kuma ya zo da lafazin makwabci to yana nuni akan girman haƙƙin makwabci da kuma girman haƙƙin ɗan uwa kuma hadisi yana nuna kore imani daga dukkan wanda bai son alheri ga dan uwan shi ko makwabcin shi irin alherin da yake so ma kanshi to an kore mai mi an kore mai imani abin da ake ni da kore imani a nan gurin shine cikar imani imanin mutum bai cika ba cikakken imani ke ga mutum ba in dai yana so ma kanshi ba ya so ma makwabcin shi ko dan uwan shi ba wai ana nufin baya da imani ingantacce ba akwai imani ingantacce sai dai mi ba cikakke ba ne ka san akwai cikakken imani akwai kuma mi ingantaccen imani ingantaccen imani shine wanda in ka rasa kai ba musulmi ba ne kamar yadda za a cewa sallaka cikakka ce idan ka yance ma sallah cikakka ce to akwai abubuwa da suka faru a ciki muna ganewa amma ingantacciya to shikenan ta inganta to abin da ake so kai kai kuma ta yi daidai akwai bambanci tsakanin inganci da cika inganci wato shine wanda baya da shi to baya da addini cika kuma duk wanda baya da shi yana da addini amma addini ne sai cika ba yawa kama a ce wa mutum cikakken mutum ko kuma a ce ka san ba cikakke bane kuma gashi yana da ido kana da ido yana da hanci yana da baki yana da gira kai komai na ku iri da amma me ba cikakke bane sai ka hanci ka san ba cikakke bane ga cikakken mutum amma can cikin kai shi akwai tangarda to abin da ake nufi kenan ma'ana imanin ɗayan kowa zai cika ko imanin bawa ba zai cika ba har sai ya soma makwabcin shi irin abin da yake soma kai shi da haka kenan hadisi yana nuna mana kyakkyawan mu'amalar da ya kamata mu yi tsakanin mu da ƴan uwanmu da kuma makwabtan mu musamman makwabta tunda lafazin ya zo da lafazin makwabci wanda aka yi sani shine hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a wani lafazi ya zo hatta yuhibba li akhihi min al-khayr ma yuhibbu li nafsihi sai ya so ma dan uwan shi alheri irin alherin da yake so ma kanshi muna gane ku malamai suka ce abin da ake nufi a nan wurin sai ka so ma dan uwanka alheri na aiki na da'a ga Allah da manzon shi ma'ana sai ka so dan uwanka ya zamanto mutumin kirki ya zamanto bawan Allah na kwarai ya zamanto mai riko da addini mai riko da koyarwa Allah da manzon shi shine ma'anar mi ka so mashi alheri dan ba alherin da ya kai addini amma mu galibi alherin da alherin mu tunanin tunanin duniya ne da kake so ka zama mai kudi dan wanka ya zama mai kudi a addinin yana magana irin wannan ta ka so ma dan wanka ana magana ka so mai irin alherin addinin da kake so domin shi ne abin da za ka gama duniya da lahiyar shi ka gama duniya da lahiya ka gama abin nan duniyar ka lafiya da wannan abin ya amfane ka a cikin kabar ya amfane ka ranar tsayawa gaban Allah kuma ya yi maka sanadi shiga gida aljanna shine addini kuma duk wani abu nan ake barin shi to inda kake fatan ka zamanto makaranci masanin addini masanin qur'ani da sunna da ilimin addinin musulunci to ka so ma dai yan uwanka haka ka so ma makwabcinka ka so ma dan uwanka na addini haka nan ka so ma dan uwanka na jini da kake so ka gane addini da kyau to ka so ma makwabtanka da yan uwanka irin wannan ganewa addinin da kyau da kuma riko da shi shine abinda hadisi yake nuna mu duk wani abu da kake so na alheri to ya kamata amma in kace abubuwa irin na rayuwa yadda kake so yana da wahala ita dama duniya mun hiro wata akan mi akan lahiran mu ko ba haka ba in tsawon gaba za ka gani tsawon gaba wani ga ya sai tsaya baya sai ga yana ce wani bismillah ba ya kalla alherin da za ya samu amma da duniya ake rabo wurin ga ce waɗanda suka tsawon gaba kaza za a ba su ko da su za a fara rabawa watakila kayan a kai ga da biyu an rabi da za ka ana ta rububuwa tsayawar na tsohon. Kaga dama an ka zo ka ga wani ɗan ƙararramin yaro ya matashi matashi ka ce kai kuma baya. Ana ran akwai karambani gare su. Amma yanzu da raban Allah ne lada ce ake rabu sai sai ka kyale yara ko ba haka bane to mun yi rowar duniyar ma kan lahira gadi a bismillah ana son gaba bismillah yana bismillah bismillah bismillah bismillah daga karshe dai wani wanda ba da shi ake bismillah bismillah shi za ya shigowa tunda ya gana ta baya baya to kuma nan wurin bai kamata ba ma ka bari wani ya zo ya shige gaban ka saboda haka addinin musulunci yana kwaraitar da mu akan kiyaye haƙƙin makwabci kamar yadda ubangiji Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mu a cikin suratul nisa yace wal jari dhil qurba wal jari al junub Allah subhanahu wataala yace makwabci wanda yake kusa da kai da ko makwabci wanda yake nisa da kai Allah ta'ala ce duka ba kowa haƙi shi da wanda yake kusa da kai a jini kusa da kai a addini kusa da kai ga gida da wanda yake nesa da kai ga addini nesa da kai ga jini kuma nesa da kai ga gida amma dai makwabci ne makwabtaka an ce gida arba'in ne gaba da baya dama da hagu gida arba'in da gida arba'in haka makwabtan ka ne da gida arba'in haka makwabtan ka ne gabanka abin da ya ta gida arba'in santoci santoci hassan a gida arba'in don makwabtanka ne haka bayanka kaga gida 120 kenan an rawaito daga sayyidina ali yace duk wanda ke jin kiran sallah to makwabcin masallacin da a ce masallacin nan kiran sallah shi yana kaiwa tashar korau ko yana kaiwa kohon yamma to makwabcin menene duk tun daga na abin da ya ce duk makwabta ne makwabtaka faɗi ke gare ki amma dai wanda ya ki da kai shine wanda ya kusa da kai dab da kai ko kuma yana kusan dab da kai ko gidanka da gidan shi dike suke ko tsakanin ku akwai gida ɗaya ko gida biyu ko gida uku ko gida hudu ma'ana dai nisan ba mu yawa bane to wannan yafi kowa ki akan wanda ya nisa da kai haka ko kuma kowane ana so a bashi haƙƙin shi mun sha yin bayani mun yi bayani can baya makwabci akwai mai haƙƙi uku akwai wanda yake da haƙƙin musulunci da haƙƙin makwabtaka da kuma haƙƙin shi ne misali wanda kuke cikin gidan gado gida guda magajinka ne ko kananka ne ko kuma ɗan ɗan uwan babanka ne ga shamakinka ga nashi kaga kai musulmi ne shi musulmi ga ku liƙe sa'annan kuma ga me ha ga jini ga musulunci ga makwabtaka ga jini haƙƙi uku to amma inda aka sha bamban sai ka iske irin wannan rayuwar ma an yi shekara da shekaru ba a magana wani ba ya kulawa da wani wani bai ba na abun nashi wani yan wani suka zagaye shi abuka yi an kore su musamman lokacin cin abinci ne kaga da an banzata an yi watsi da waɗannan hakoki da Allah subhanahu wataala ya ce kowa ya ba kowa a ga ba ai daidai ba to akwai kuma makwabcin da yake da haƙi bi gare ka gaya musulmi sa'annan kuma gaya mi gaya makwabci amma babu jini tsakanin wannan yana da haƙƙin musulunci da kuma haƙƙin makwabtaka akwai mai haƙƙi dai shine wanda ba musulmi ba arni wanda ba addinin ku guda ba mushriki ne kafiri ne wannan yana da haƙƙi guda da haƙƙin makwabtaka awwa shi ma ba a ce ka cutar da shi ba ba a ce ka tsangwame shi ba an ce ka kyautata mashi kamar fatan alheri kamar fatan musulunta ka nuna mai mu'amala cikin sauki da rangwame har ya fahimci cewa addinin naku addini ne mai kyau shi ma ya rungume shi ga danganan kamar yadda ka rungume shi Allah ya samu dace وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن كربو حديث رجع عبد الله بن مسعود الله يكرمه مشي يرضى قال سألت رسول الله نا تنبئي منزن الله sallallahu alaihi wasallam ayyu zambi a'zam cewa wani zunubi ne mafi girma qala yace an taj'ala lillahi manzo Allah yace ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhadi Allah ya halice ka sai ka sanya mai kishiya shine mafi girman zunubi ba na mafi girman zunubi shine mi shirka da Allah subhanahu wataala an taj'ala lillahi niddan anniddu shine ashibhu wanda aka ko ashabahu wanda aka kwatanta shi da Allah wanda aka kamanta shi da Allah Allah ta'ala kuma ya hana ce fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiyoyi to duk wanda ya samu Allah ta'ala kishiya alhali kuma Allah ya halice shi to Allah subhanahu wata'ala yace wannan shine mafi girman laifi qultu nace thumma ayyun sa'annan kuma wane ne mafi girma bayan shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladaka ka kashe danka walad anan gura ana nufin diya daga dadai zuwa abin da ya tafi domin wato mudafin ne mufradin ne mudaf ɗaya ne wanda aka yi idafin shi yana nuna ɗaya gaba ɗaya ke an taqtula wala daka ka kashe ƴaƴanka khashiyata an ya'kula ma'aka dan kan wannan ɗin ya ci abinci tare da kai mana dan kai zama nauyi dan kai zama nauyi gare ka sai ka nemo tunda ba shi kadai bane ɗayan da yawa awwa mai kashi mai ka ba su tunaninka za abin da za ka samu wa masu zuwa su canyewa domin kya sha wannan wahala su yi zaman su ba za ka yi kare da ɗaɗe guda ko biyu ku yi ta cin abin ku kawai qultu nace thumma ayyun sa'an nan wani laifi kuma kala yace an tuzaniya ka je ka yi zina bi halilati jarika da matan makwabcinka muttafaqun alayhi ban makwabci yanzu aka yi magana haƙin shi ko ba haka ba wato haƙin makwabci akan makwabci shine ka kiyaye mai bi ka kiyaye mai ka ki kiyaye mai ka je ma kana bata mai mata kana lalata da ita ka ja hankalinta kai da ya kamata ce in ka ga wani ma za ya yi ka hana saboda mi haƙƙinka ne ka kare shi haƙƙinka ne ka kare mai iyali shi to sai ga abin ba haka ba sai ga mutum yana mu'amala da mutum yana kallon mata makwabcin shi yana taɗe mata miyau yana neman ranar da za a samun dama ya lalata da ita ko kuma ɗiyan shi ɗiyan shi mata Allah ya kiyaye da lalle wannan ɗabi'a ce mara kyau alfasha ce muguwa zina dai ba ta da kyawu gaba ɗaya ba wata zina amma zina hawa hawa ce idan mutum ya auri uwashi kamar yadda mutanen gargajiya suke yi to laifi ne babba mutum ya auri uwashi bayan uban shi ya mutu da suna yi Allah ce wala tanki huma na kaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila domin duk wanda ya auri uwar shi to zina yake da ita ba auren ta yi ba dan ba aure tsakanin da da uwa to shi yasa da Allah ya tashi bata ta sai ce mata fahishatan kuma yace wa maqatan sabanin wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ba babu maqatan wurin kaga ya nuna zina hawa hawa ce yawa to amma dai dukkan ta ba ta da kyau dukkan ta hukuncin ta guda daya amma wurin munin ta da laifinta ta sha bamban raka ba ɗaya ne ba da ka yi zina da karuwa can wani wuri da ka zo ka yi zina da matan makocinka duk zina ce amma wace ta yi laifi wace ta yi muni wace ta yi cin mutunci wace ta yi wulakanta mai ita ta matan makwabci Allah ya kiyaye. Saboda haka wannan hadisi ya nuna mana munin waɗannan ayyuka guda uku. Mutum ya shirka da Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya kan hada su. Walladina la yad'una ma Allah ila nafa wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Bayin Allah na kwarai sune waɗanda ba su roƙon wani Allah tare da Allah. Ba su yin shirka. sannan ba su kashe ran da Allah ya ce a kashe sai da gaskiya da Allah ya ce kuma ba su yin zina kaga nan ma ya zo da haka an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyun qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama maka qultu thumma ayyun qala an tuzaniya bi halilati jarika izna da wato matan makwabcinka Allah ya kiyaye wannan hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi yana nuni akan munin waɗannan abubuwa da sauran mugayen ayyuka waɗanda Allah ta'ala da manzon shi sun hana mu aikata su Allah ya taimaka mana Malam ya ce wa ana Abdullahi bin Amr bin al-As an karba hadisi daga Abdullahi dan dan Amr dan al-As radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle ma yake Allah tsira da mun Allah su kare tabbata gare shi ya ce min al-kaba'ir yana daga cikin manya manyan laifuffuka zanabai guma gumai manya waɗanda ɗaya cikin su yana kai mutum jahannama in ne mutum bai tuba ba ko kuma Allah bai yafe mashi ba shi kadai kuma suna na al-kaba'ir suna da yawa wasu na cewa guda saba'in ne, wasu na cewa saba'in da wani abu, wasu na cewa ɗari da wani abu, wasu na cewa ma ɗari biyu, wasu, wasu ce ma ba su da iyaka. Kamar littafin kaba'ir za ka ga saba'in ne ko da wani abu aka kawo, cikin littafin kaba'ir na imamu zafi. Ko kaga ko su kar yayi guda saba'in. to ka san sai ka same mu dumu dumu cikin kaba'ira muna nan muna ba sani tunda sun yawa to shi ibn hajar al-haytami da ya tashi sai kawo wajen 400 da wani abu to wai za kira zunubi 400 da wani abu sunayen zunubai daya bayan daya guda 400 to ka san sai ka same mu wani sai ka same da guda 100 ma yana aikatawa to ɗaya kuma ɗai shi kaɗai gayya ne ya ishi mutum wando da riga ya ishe kai mutum jahannama in dai mutum bai tuba ba to ina ga ka tara da yawa da da ba istighfari ba a tuba to yana daga cikin alkaba'ir aikata manya manyan laifuka shatmur rajuli walidaihi mutum ya zagi iyayen shi guda biyu uwa da uba akwai mai zagin washi ko uban shi akwai muna ana samu muna sai dai ana dadewa ba samu muna amma ana samu ana samun mai marin uban shi ana samun mai kulli da kulli da uban shi ana samun ma mai ɗaukar bulala ga uban ya biyo shi da gudun sai ya zane shi za ana samu sai dai ba su da yawa amma ba shi ake nufi nan a nan wurin abin da ake nufi shatmun rajul walidai mutum ya zage yayin shi guda biyu kila aka ce wa hal yasubbu rajul walidai sabai suka ce shin yana yiwa mutum ya zage uwayen shi guda biyu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce na zalla ya ce haka nan yasubbu abar rajul mutum zai zage uban mutum ba yasubbu rajulu abahu shi ma sai wato mutum ya zage baban shi in ya ce mai dan ubanka shi ma ce kai ma dan ubanka kaga kowa ya zagi kowa yan na yan kenan wa yasubbu ummuhu ya zagi uwashi wa yasubba ummuhu shi ma ya zagi uwashi an tashi kunnan doki kenan haka ne ko mutabakun alai bukhari da muslim suka rawaito shi ma'ana dai zagi tsakanin mutum da mutum duk wanda ya zagi uwan mutum ko uban mutum in ya rama to shi kenan kamar uwar shi ce ya zaga amma in mutum ya zage ka baka rama ba to uwar shi ya zaga amma in ka rama shi kenan ya zagi mahaifiyar ka kai ma ka zagi mahaifiyar shi shi kenan Allah ya samu dace saboda ka zagi baya da kyau Wani hadisi yana karantar da mu ka'ida ta saddu zara'i bana da wata hanya da za ta kai ga wata banna ya kamata kakkaba wannan hanya da abin da zai sa ka zagi uwayenka to kakka yarda ka yi abin da za a zagi uwayen naka karama ka koma zagi ya koma ga uwayenka kamar yadda Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi waɗanda suke bauta wani Allah wanda ba Allah ba in kuka zagi gumakansu su ma Allah za su zagi a gani waye ja a zagi Allah ku saboda kun zagi mai kun zagi allolinsu don ka a zagin so ba wani abu bane zagin su ibada ma ne saboda zagin su yana nuna kayi bara'a da su warwanka da su to amma in ka zage su zagin zai ja a zagi Allah to sai Allah ya ce ka a zage shi a cikin su da saura kakka yarda ka yi abin da za ka zagin mutum tun da uba bai yi uba ba uwa ba ta yi uwa ba duk wanda ka zage uban shi zai rama to kaga kai kai mafarin ne ya zage baban nashi saboda ka zage baban shi kuma ya kasa hakuri ya rama sai zagin ya zaman to an zagi kowa haka uwa kamar yadda muke yi kamar yadda al'adar muke zagi man dauke shi kamar wani zikiri ne kamar yadda ka san mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun haka kuma muka ɗauki zagi wani abin alfahari ne wani abin kuri da takama ne da tunƙaho mu zan ki zagin kanmu da kuma wannan ɗabi'a ce mara kyau zagi kaba'ira ne daga cikin kaba'irin zunub laifi ne babba fa babban laifi ne gungume mai wanda Allah ta'ala ya ce in tashtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'ati wa nudkhilkum mudkhalan karima sai kun kaurace ma manya-manyan zunubai sa'an nan za mu yafi maku ƙananan-ƙananan zunuban ku. Allah subhanahu wataala ya kiyaye, ya kare mu daga aikata kaba'ira. Allah subhanahu wataala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi kuma Allah ya yi mana Allah ya samu gyara. Na'am. Na'am. Lokaci ya go.
tuke da an ga kawon yan kankana amma ba ta gurgurtaka tana ta da kyau sai dai in mai yan kankana nan kawa ne wai tana ita na yadda ita
a wata baiwa Allah ke tambaya ta sai tinkiya za ta yi laye da ita to amma tinkiya ƙananan kawawa ke gare ta layin su ba ta ba ta dange shi da su ba ta gurgunta ba amma dai yan ƙanana ne da ka kalle su ka gane cewa lalle kawawan ta ƙanana ne kuma halitta ce babu wani abu ce za a yi laye da ita insha Allah
wannan kuma suke tambaya suka ce baba gare su yana da dukiya to Allah bai kadarta ba ya yi ma Allah aiki da dukiya ko masallaci ko na abu hayar su to shine da aka raba musu gado sai suka yi shara suka ce su haɗa wani abu don saboda su mai wani aiki wani alkhairi wanda zai kai mai suka ce in su haka sun yi daidai sun yi daidai suna da mahaifi mai arziki ne mai dukiya ne amma bai sami taufiki na Allah ya yi ma Allah aiki da wannan dukiya ba Allah ya mai cikawa to su kuma ɗiyan da aka zo rabon gado aka ba kowa na sai suka yi shawara ba da wani abu su mai wani aiki wanda masallaci ne ko eh ko masallaci ko na furaji haka ko masallaci ko rijiya ko makaranta haka ne haka ne in suka yi haka wai sun yi daidai sun yi daidai mana abu ne mai kyau na'am inda ya za su mutum to ya halitta insha Allah masha kuma wannan ya nuna tausayi da ɗaya suka shiga ga babansu da kuma ya'ya ne na kware masu albarka waɗanda suke fatan Allah ya yafe mu babansu kuma Allah ya ba babansu gidan aljanna Allah.
na'am wannan kuma yake tambaya ce sallah ta idi in an je ga mutum mai masbuki ne da ya je bai samu raka'a ko guda ba wai ya ramka dan tambaya hanya biyu ce yace ko kuma da ya je na biyu ya samu raka'a guda zai yi da cika biyu ko kuma gaba ɗaya bai samu ya tarda ana tahiya ya ce to ramka za shi kuwa za shi mutumin da ya je ida ya zo ya ya kare sallah in ya tashi zai ranka ko zai ranka mana tunda har ya zo masallaci kaga zai ranka ta yi yawa sai ya koma gefe ya yi ta yadda ake yin ta. da kabbar barinta da komi shi ke in kuma ya zo ya shiga raka ɗaya in ya tashi ciko raka ta biyu haka zai yin ta yadda aka yi waɗannan kabbar barin shi ma yi
na masha wannan kuma ce matar shi ce take da juna biyu ga wancan waccan shekara ta Ramadan to sai ta haihu sai ta ci gaba da cin abinci bai ciyar ba kuma ana nan shi yake tsammanin ya ciyar din bai yi ba kuma har aka zo wani watan Ramadan na shekara ya zo kuma ita koma yanzu tana shayar da bebe din tun da ta haihu to shine yace yanzu wancan ciyar da bebe yana iya yanzu tun da bata samu ta ramka wannan azumi ba
mace ce saboda juna biyu bata samu ta yi azumi ba ah, har wani ramadani ya sake kewayewa bata rama ba bata samu dama ba ko ba a yi ciyarwa ba kuma da wani ramadanin ya zo kuma sai ya same ta kuma ai yau dai da wani mi eh tana shayarwa tana shayarwa eh Ma'ana dai na bara ba a yi ba kuma na bana ga ana mi ko eh haka azumi biyu shekara biyu da bata samu ta bara ba ta yi ba bana ma ba ta yi ba duk shayarwa ce saboda a wannan jinkiri da aka yi ba samu aka yi ciyarwa ba yace ko yanzu ana iya yi abin da ya dai mace ne ta samu dama ta ranka azumi yayi masha Allah to in ya zamanto ba ta samun dama da wani cikin ya wuce wani ke tsawo na akwai macen da wata tara wata goma sai kaga ta yi ciki gaskiya ne wata tara wata goma ana ta shekara sai ta yi Mm.
kaga kenan ba ta da damar yi ba ta da damar yin azumi saboda ba yi yiwa ga ciki ga shayarwa ga ciki ta haihu kuma tana shayarwa kaga ba yadda za a yi haka take ta rayuwa to in haka nan ne ta zaman to ba ta iyawa kenan sai a ciyar na'am sai a yi ciyarwa ta shekara biyu amma dai in son samu ne ta yi azumin yayi na'am in kamata yayi a, mijinta ya daga mata kafa da ba ta dama ta yi azumin ta ta ranka azumin da ake bari na'am Allah ya sa mu dace na'am wannan ya ce baban shi ya rasu amma mamman tana da rai to kuma yana da ɗiya da mata da ƴan uwan uba da saura ya ce to yanzu in zai addu'a da mamman zai fara kan nan babai koko ya za shi koko in ya ce a ya yi ma uwai bai ma baban ba ya ce ya yi ba daidai ba iyayen shi da su rasu a guda rasu mamman ta rasu baban yana da rai
sai kowa sa mai tashi mana mutum ne mamman shi ta rasu amma baban shi da rai Mm.
in ya tashi addu'a wai uwar za ya fara wasan ne mafa ko ko uwar kawai za ta yi ma addu'a ya lawo kowa za a mai tashi za addu'a gafara da rama da aljanna take su shi kuma addu'ar lafiya yake su da imani saboda shi da rai shi kowa sai a mai tashi A'a.
kowa yana bin ka haƙƙi Allah ya ce wa qur rabbi ighfir harhuma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani kace Allah kai masa rahama su bi kamar yadda suka rene ne na karami na'am kenan kowa yana da haƙƙi a kanka na'am na'am wannan kuma malai ke tambaya ce mutum ne ya yi sallah da najasa ga jikin shi cewa ga kayan shi amma ya yi ce da gangan ya ce to yanzu sallar ta karɓu laihin yana nan wanda ya yi da gangan ko ko ya yi abin mutum ne ya sallah da najasa ga kayan shi kuma da gangan asali wai sallar ta yi ta karbu kowa sallah ba ta yi ba ba ta karbu ba da gangan kai sai ka sake sallah kuma sai ka roki Allah ya yi maka kamar kana wargi da ibadar da Allah ya dora maka a yi ta da sharadi da tsarki kai kuma kai watsi da tsarkin ka ce ma haka za ka yi. ya za ta ba ta yi ba kowane lokaci ko shekara nawa ka yi ta ka sake ta tunda ka ce da gangan ne kana sade baban cewa kai ba to sai ka sake ba ta yi ba Allah ya sa mu dace
ya ce malai irin wannan rantsuwa da annabi ke cewa wanda zai bi nafsi yadi ya ce shi ma musulmi na iya yin wannan siga ta rantsuwa mana rantsuwar da manzo Allah yake yi wai sallallahu alaihi wasallam musulmi yana yin wannan rantsuwar shi ba to da manzo sallallahu alaihi wasallam ba shari'a ya zo ya koya ma ba abin da yake aka ce ka kwaikwayi irin shi kai ko ko kai so ka zanke cewa koran kwatar tarniba kai koyi da harna maguzawa ga ga annabi na yi ga wanda manzo Allah yake yi, ai sai kamata ka rike kana saboda ka ya halitta kai na'am wanda ya ce wai ya halitta mutum ya san kiran sunan shi da sunan kakan shi alhali yana da sunan shi na rago da aka yanka mai
bai kamata mutum bai kamata ya kira kanshi da sunan kakan shi ba alhali yana da sunan shi sai in ka dauke shi a matsayin sunan banza da bahaushe ke cewa kuma da yi don sunan banza inda ba suna ne mara kyau sai halitta a kira mutum shi in ya zama to suna ne wanda cikin shi akwai cin mutunci ko wani abu to amma in dai babu wani abu ciki suna ne mai kyau to kana iya makanka lakari da sunan kakanka amma sunanka yana nan wannan suna ne na banza da ake wanda ake ce mallakabi da larabci sunan da yake nuna yabo ko kuma ainihin cin mutunci to na yaban shi mai kyau babu laifi wannan
ya ce malam wacce nasiha za ku yi ga mutumin da Allah ya kadarta ke zama da makwabcin da bai da halayen kwarai ya kamata ya yi da shi
To, mutumin da yake zanne da makwabci wanda baya da halaye na kwarai kamata ya ci gaba da haƙuri da shi da mai addu'a Allah ya gyara mai halayen shi da kuma nuna mai halaye masu kyawu da nuna mai ɗabi'u na kwarai watakila ko ya sarko wani ko makwabcin kowane irin ɗabi'a za ka gwada mai ta kwarai shi ba ruwan shi sai dai ma ya kara ma lalacewa sai ka yi ta haƙuri kai ta hakuri kai ta addu'a Allah ya shirya shi Allah ya gyara mai halayen shi Allah ya sa ya zama na kwarai Allah ya sa ya aiki da ɗabi'u da makwabci da makwabci masu kyawu kai ta hakuri da shi lada za ka samu kana jan hankalin shi cikin hikima cikin saboda wani lokaci mu ma ba mu iya jan hankali da nasiha ba sai mu nuna mutum kamar da tsiya sai ya gyaru a lallaba mu mutum sai ga kamar lallabawai rena kaza yi ko mai da wani lallabawa kan ma ya gyara a ba haka lallabawa ake yi a tajisa a hankali da sauki da tausasawa Allah ta'ala zai shirya shi na'am wannan a ƙarshe wala yana bara addu'a ga wata bukatar shi
to wani ba Allah yana bara addu'a kan wata bukatar shi Allah subhanahu wataala biya mai na'am
yaron shago da mutum sai ka zo tambaya wani a cikin shagon da riko yi duba ba sai ya ta waje sai samu abin ta karge mai dala hamsin cikin ɗari uku to shi kuma da ya zo sai sai da ma mutumin shi jikka biyu da rabi wannan jikka hamsin da ya ci ya ci halar kogo
mutum da ya ka zo shagon su yaron mai shago ne aka zo nema abin shagon su babu sai ya hita ya je wani wuri ya sawo shi har ya samu ragowar dala hamsin ga abu jika biyu ɗari uku sai samu ya jika da hamsin da ya zo kuma sai sai da ɗari uku bi da rabi bi da rabi ya ci jika da hamsin babu laifiya ce abinda ba so ba kada abin ka yi cinaki ka je ka an so sa'an nan ba za ta bai malinsa inda ka amma an kaje ka sau kuma ka zo ka saira mutum babu laifi Allah ya sa mu dace
sai tambaya ta bi malam wannan yake cikin wanga kwanakan guda goma akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba a yin azumi ranar juma'a da ranar asabar mutum ko zai iya ketar wannan kwanakan da ya cikin wanga na kwana goma wai cikin waɗannan kwanaki guda goma idan mutum zai azumta su to akwai asabar da juma'a ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi cikin waɗannan ranaku guda biyu to in suka zo ketare su mutum zai mutum zai azumce su saboda abinda ba a so ka yi azumi su kadai ka ware su amma in ka je ruwa azumin ka sai kai in ka wara tun shekaran jiya ka wara har zuwa ranar arfa duk sai kai kwanakin gaba daya na'am sai tambaya wannan ta ƙarshe malam wannan ya ce mahaifin shi da kusurar su da uwa da uba da kuma akwai ɗaukar shi wadda ta rike shi ita ma Allah ya mata waki to yana so ya musu layya don yanka musu rago guda ya ko ya waraka
mahaifin shi ha
ban ji ba mai mai tan eh kamar ta ji ruwa da daɗi na ban ji na'am kamar mutum ne mahaifin su karasu da uwa da uba to kuma akwai ɗaukar shi wadda ta rike shi ita ma Allah ya mata waki to yana so ya musu layya don yanka musu rago guda ko ya warke su bai wala mahaifin shi suka rasu a kuma da yan uwan shi to yake so ya layya in ya hada da yan uwa yayi a ba hadawa da yan uwa sai dai so waye ita yan uwa in tana da diya sai su mata kuna ganewa ku amma su waye dan su yana iya musu Allah ya sa mu dace na'am kwanan salam na'am
amma sai dai in wata jaje ko murna ya haɗa su kanan sai a haɗa na wani abu yana cikin yake zumunci uku
yace yana da yanwa sai a dade ba haɗu ba ba gari dai suke ba amma sai a dade ba da ba sai dai in akwai wani murna ko wani bakin ciki na ake haɗuwa ko rasuwa ko ɗaurin aure ko suna ko kankunan aure ko dai wata saurayi to ana zuwa wannan yana cikin yanke zumunci in to wannan ai ba zumunci bane kuka yi ba haɗuwa ce kuka yi ta sabga shi zumunci so ake yi ka taka da kawo ka kaji shi ma ya tako ya zo wurin ka ya yi tattaki me ya kawo shi zumunci ba wata sauka ba ba amfani za a yi da wata sauka ba ya ce to a so ake yi kai tattaki kamar yadda za ka je masallaci kai tsaye za ka zo masallaci nan ba don kuyi maɗa da wani ba me yasa za ma sallah za ka yi bari in tai masallaci ko na haɗu da wani idan ba za ku haɗu ba ba ka zo sai kai sallah ka gida kaga ai ba kai ba kai ba daidai ba kaki zuwa cikin jam'i kai sallah to abin da ake so ka tattaka ka tai wurin mutum ko da wani gari yake shi ma ya tako daga wasu lokuta ya zo wurin ka haka ake so wannan shine zumunci na'am
ga shi ga yake yake tambaya ma'ayin sun baya da hali eh to amma ma'ayin sun baya da hali matar matar da yake aure ita tana da hali yake ciyar da su tana kula da su na'am ɗiyan to cikin ɗiyan ko ɗan uwar ta ba su abinci kuma wanda tana zagin su to shi cikin ɗiyan sai wani ce shi da ci abinci saboda tana zagin shi da ce shi kuma uwar tana lada ciyarwar
kana da lada ciyarwar da
yace babansu ne baya da hali amma matar shi tana da hali ita ce ci da su to dai in ta ci da su tana zagin su sai in ta ba su abinci sai ta masu bakan magana ta yi musu goyi cikin ɗayan wani ya ce shi gaskiya ba ya ƙara cin abinci to wai ita tana da lada ciyarwar da take musu ba ta da lada duk wanda ya ci da kai ma gori Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ku bata ciyarwarku da gori da cutarwa tana ka ba ta da lada ba a son mutum ya yi ibada kuma ya bita da bita da gori gori ba ta wannan ibada na'am
mutum ne ya alƙwari bai bai ƙara yin saƙon saƙon da yake yake yi na sai ya taimaka amma ya yi ya yi ƙarya kuma sai koma Hmm.
to ya hukuncin shi yake
mutum ne ya alkawari ya ma Allah alkawari cewa ba zai kara aikata zunubi ba kuma ya aikata ya yake sai ya kyautu ba zai dama tsakaninka da Allah alkawari ne ba ka saba mishi ba sai ka waɗi da baki ba dama tun da ka zo duniya alkawari ne da kai da Allah za ka ba Allah kawai ko ka waɗi ko baka waɗi ba ko wannan yarjejeniyar da kai da Allah Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin dama yarjejeniya ce da kai da Allah kaman kaman mulki ne a baka shi a ce ga Qur'ani karanta ko ka rantse ko ba karanta ba dama Allah ya baka mulki dan ka mutane adalci wannan rantsuwa takidi ne kawai dama Allah ya alkawari da kai dirar da ka samu mulki to sai ka yi adalci kuma ka yi shugabanci na kwarai ba sai an yi rantsuwa ba karban mulkin da kai kamar rantsuwa yake jaddada maka ne aka yi cewa dama abin haka yake ba da haka kenan in ka yi alkawari wa ka komawa kuma ka koma kuma sai ka yi istighfar ka ce Allah na tuba haka za ka yi ta rayuwa kana saban kana abinda dai ba a so kakka saba ma Allah kuma an kai zaman to Allah ya jarrabe ka da irin wannan rayuwa kuma sai ka ta istighfar kai ta tuba amma dai ka bar izgili da saba Allah ka bar wasa da saba Allah Allah ya kiyaye na'am
yana so a yi da sallah da baban shi ba shi yana yin sallah gida amma biyan sai tura su su kai masallaci shi ne shi ya kamata su yadda ke son ya su kai masallaci to shi ma zai ke da ya wai akwai wani mahaifi wanda yake tura ɗayan shi masallaci shi kuma sai ya zaman shi gida ya sallah wa mai nasiha to ai yana shi in yana nan yana shi in kuma yana nesa ma yana shi Ku ji tsoron Allah a tamuruna nasa bil birri dan sauna anfusakum kuna wurin mutane da alheri ko kuma ku manta kanku kaga ai bai kamata ba kace mutane su ta inda ya dacewa kai kai zaman ka amma wataƙila yana da dalili wataƙila bashi ya mai yawa yana tsoron kai ta masallaci ana ƙara sallah wani ya ce yawa dama ina neman ka ko ba haka ba amma dai ba dalili ba ne saboda mutum yana iya taya wani masallacin da yake tunanin can ba zai gamu da wanda ke bin shi ba shi ba ba amma na dai ya ji tsoron Allah ya san cewa sallah cikin jami'in dai ba dole ta kama ba to cikin jami'i ta fi lada ta fi falala kuma ta fi ainihi sadar da zumunci tsakanin musulmi da musulmi akan yin ta a cikin gida domin kai cikin gida kai kadai ne kai masallaci kuma liman ka ba za ka samu lada kuma abin da ka dora ƴaƴanka akan shi ya kamata a ce kai ne gaba ka taho tare da su ka sanyo su gaba yawa an gane ka kuma an gane su ka zo masallaci su ma sun zo masallaci amma wannan kamar koyar da yayanka ne kake yi ba cewa su ma su yi zaman su domin wata rana suna iya hitawa sai su koma kuma da sun bari sun hito sun ga ka koma su ma sai su koma wannan ma yana koyar da yaya ne ma su bar sallai in ta asuba ce ka turo su kaga suna iya dawowa su koma su yi kwancin su ta kwana ba ma ba ma su yin sallar cikin gida kwancin su ma za su koma kwana kai kuma kana can kana tunanin kana sallar kai kaɗai su sun tai masallaci ko kuma sai su dawo kaga kamar kana ce masa har sallar ma ku bari saboda ka koyarwa ce mara kyau ji tsoron Allah yadda yayin shi suka zo masallaci shi ma ya biyo sai tawo masallaci Allah ya sa mu dace waɗanda suke bara addoyi Allah ta'ala ka san su Allah ka biya musu bukatun su karatu kuma insha Allah ban sani ba ko rana ita yana yiwa to sai sati na sama kenan satin sallah kenan sati ɗaya ga sallah sai mu dawo mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala Allah ya kai mu kuma Allah ta'ala ya gwada mana wannan rana ta rana ya ce mai albarka ibadodin da za mu yi a cikin ta Allah ya karbe su Allah ya sa mu dace mu samu lada mai yawa cikin wannan rana mai albarka Allah ya gabarta mana ya bi mana dukkan laifukan mu akwai wani bawan Allah da yake bara daura al'umma musulmi akan wata bukata shi ta musamman wata bukata ce mai girma ta taso mai yake bara addu'a Allah ya dafa mai ya kama mai alherin da ke ciki Allah ya bashi amin sharrin da ke ciki kuma Allah ya kare shi daga garin shi kuma yana bara addu'a ga yayan shi yana bara addu'a ga matan shi yana bara addu'a ga iyayen shi yana bara addu'a ga abokan arzikin shi yana dai bara addu'o'i da yawa akan wannan bukata tashi Allah subhanahu wataala ya dafa mai Allah ya kama mishi Allah ya sa a fara ta lafiya kuma Allah ya bada sa'a cikin ta sharrin da ke ciki kuma Allah ya tsari ya kare da duk wani bala'i da ke ciki da makirci Allah ta'ala ya kare shi daga gare shi Allah ya amsa Allah ya biya bukata Allah subhanahu wataala ya shahi mana hawayen mu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka irin wannan ruwa da ka saukar da su gare mu shekaran jiya Allah ka kara mana su ya Allah Allah ka kara mana masu albarka ya Allah Allah ka kara mana masu albarka Allah ka sa gari ya sanyi ga hin sallah babba ta zo ya Allah Allah ka hutar da garin nan namu ya Allah ka hin sallah babba ta zo ya Allah kasan nan tamu Allah ka sa ta huce gaba da ya Allah ka hin sallah babba ya Allah Allah ka jike mu ya Allah ka jike mu da arziki ya Allah ka jike mu da imani ya Allah ka jike mu da tsoron ka ya Allah ka jike mu da nimarka ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka so sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم